رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن كافة أصحاب رسول الله وآل بيته ولا راسم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وآل بن أبي طالب وستة الباقية وسعد والسعيد وعلة والزبير وأبو أبر بن جراء وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وردوان الأكبر على برزق المختوم الهاتم لقد مدل كون أبو العباس الشيخ أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله عن خافة وردوان الأكبر على خليفته ووارث سره وكيل سر السر صاحب الشريعة ولاكة قوس الأغواسي نبراس القلوب فرد الأك أبو يسياك أبايا برمانيات ورضي الله عن شيخي ومربي ومشربي وفخري وملازي وأديبي ومسري وتاج مراكة في الشيخ محمد العارف الجسوي القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى القائل أزر رسول الله إن كثرت في وصفي فإن جمالك لن يسر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والعبد لله wama bikum min ni'matin famin Allah muna mika godiya zuwa ga hadaran Allah mai girma daukaka da hadaran sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ubangiji tabaraka ta'ala ya saki dawowa da mu wannan masallaci mai albarka a cikin uwa masu albarkoka a wannan gari a wannan unguwa a wannan gari na Abuja birnin tarayyar Najeriya baki daya muna ci gaba da a tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon fahimtar magabata a yau 24 ga watan ramadana hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara 1445 ya yi daidai da uku ko? uku ga watan April 2024 miladiya muna cikin suratul baqara a aya na 60 daidai wanda insha Allah yau kamar da aka faɗa zamu yi closing din tafsirin insha Allah tabaaraka ta'ala zamu rufe karatun nan sai kuma in Allah ya kai mu muna raye shekara mai zuwa idan kuma ba ma raye Allah ya sa mu kikkiawan ƙarshe albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a jiya mun ji irin yadda annabi Musa ya yi gwagwarmaya da banu Isra'ila ni'imoma da Allah ya ba su suna saiha suka nemi ubangiji tabaraka tala canza musu su koma inda za su yi noma ana ba su abinci daga aljanna almanna wasalwa almanna wasalwa suka ce sun gaji da abincin nan kullum ba a canzawa sa'an nan sun nemi shayarwa Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya wa nan Musa ya bugi dutse wa izistas ta Musa li ƙaumihi wa kula da da ya sakal hajar. Ayi wannan fanfajar min husata ashar ta aina ka alimar kullu nasin mashrabahum kowane a gida sun san masharabansu to duka wannan sun sani sa'annan bayan haka sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce to tunda haka ne annan Musa ya roƙa Allah ya karba bayan addu'an ma da aka yi an shiga cikin wato matsalola in ka duba kisatul anbiya annan Musa ya sha wuya matukar gaya har yake cewa Allah mun roƙe ka Allah na roƙe ka da ni da salihan bayi mun roƙe ka damuwoyin mu abinda muke bukata baka amsa mana ba kusan mutum dubu uku mun roƙe ka da annabi Musa da Sayyidina Harun annabi Harun alaihi musallatu wassalam wala nabina afdalus salam a mun roƙe ka baka amsa mana ba sai Allah ya ce wa annabi Musa a cikin ku akwai annamimi me yada annamimanci Ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya ga annabi Musa ka sai annabi Musa ya ce wane ne wannan annamimi din a sanar da ni shi sai Allah bai san da annabi Musa ba kamar da makaranta kisan jiya wannan yana nuna maka quality da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah sallallahu alaihi gaba ɗaya munafikan aka zana ma da ƙarshe ma sai da aka saukar da sura aka saukar da sura na musamman suratul munafiqun idza ja'aka al munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فسدوا سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون bayan an yi wannan daga ƙarshe ba aka ce da wane da wane da wane da wane gaba ɗaya munafikai ba ma tsaya akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai aka dauki Huzaifa ibn al-Yaman aka ce manzo sallama ya sanar da shi wane da wane da wane munafikai ne to dan Musa ba sa da shi wani annabi min ba har aka yi abin da aka yi bayan wannan ai wannan sai suka ce wa nan Musa wa yi kultum ya Musa da nasarar rami wahid sai ce fada ulana rabbaka yi kurji lami mata da tsaradun bakar hawa ki sa'iya wa kumi hawa a ɗafi ha ala a ta saboda zuwa annabi zuwa kai ibiru min sirako fadila kuma masu altu wa duba da yawan cutar masana wa ba abu gada bimin Allah zalika bayanahum zalika bayanahum kanu ya kafar da ya tilaka na bi da bigari haka ذلك ما أتوقع أن يعتمد شيء ذا متعشي قال أتسمع الذي هو أدنى بالذي هو خير نعم هو أدنى بالذي هو خير أي أي بين دم مبارك شيء آية ما هو يجلس أنا وكم تقول بين توتن ده أنجابه وما جاشلي هو يجلس فا ويستسقى موسى لقومه فقلنا رب بعصاك الحجر فانفجرت منه سنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا برزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين
من كثر قلت يا موسى نتوى الأموات أي كاي كاي كاي بايدي كاي قبدي wai ai ka tsar sai ko ba wasan ba ai karka shi wani sabon ma mana ta kai ka shiga wani izu ne ba da ka shiga wani izu eh ka shiga wani izu ai bakara ce har yanzu a bakaran mutum hankalin ya tafi wani guri da da yawa
ƙwarai izin bakaran muke ya fi kai izin bakaran kala in zara kula zina amurka ko da ya tun da karatu ne ke nan ko dalla zina zala mu kolon biyu ta gina
wajen karshe ko yi bisa tsari ya shi ne wajen karshe yake
ya shiga ne cikin farkon wurin na waje sassan a gani
sai ka dawo ka juya na na ruwa wai ka kulce ya maka da anuwa ka da urara ba kana ne za ka ja shi ne za a ci gaba
wani izu ya faɗa tun da ba.
ya faɗa izin gaba ne na'am
إذ تزكيهم a'a wai da kulce ya musa وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد mm.
فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها Mm.
وكسائها haka وفومها Mhm.
وعدسها وبصلها mm.
قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير Mhm.
اهبطوا مصرا Mhm.
فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة Mm.
وباءوا بغضب من الله Mhm.
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
آه، بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلت يا موسى يا موسى لن نسأل عن طعام واحد lokacin da suka cewa annabi Musa wanda zai fassara wannan ah suka cewa annabi Musa ba za su iya hakuri da abinci guda ɗaya ba saboda haka annabi Musa ya roƙa musu Allah ya fitar musu da wani abinci a zo musu da abincin da zai fito daga cikin ƙarƙashin ƙasa na tsirrai wanda zai fito daga cikin ƙasa sai annabi Musa to yanzu ƙala a tasar da laziwa annabi laziwa khair yanzu wanda aka baku za ku canza wanda aka baku wanda ya fi muku kusa wanda ya fi bantuwa wanda ubangiji tabaraka ta'ala ya baku yake baku daga aljanna ba sai kun sha wuya ba ba sai kun aiki komai ba billazi huwa khairun ashrafu ai wanda yafi daukaka taquzunahu badalan yanzu shi za ku canza shi alu sai suka ce la nuridu illa hadha faqat ba abinda muke bukata nan Musa sai dai kawai kai roki Allah ya canza mana kawai Allah ya ce to ba ku fada fada Allah tabaaraka ta'ala sai annabi Musa ya roki Allah fa qala ta'ala sai Allah ya ce ihbidu misran ai ku ko ku sauka ku dawo Misra anzilu misran min al-amsar ku dawo nan Misra fa inna lakum ma sa'altum za ku samu abinda kuka roƙa min nabati daga cikin tsirran da kuka nima wa nazalu baitul maqdis suka sauka baitul maqdis aw arihan ko kuma suka sauka arihan wata alƙarya ne kusa da baitul maqdis din suka yi wa zara'u farzaqahumullahu hadhihi nabati fasara ma'ashuhum ila yawmina hadha sai suka yi shuka wannan a nabat din tsiran da suka nema din a da suka shuka ya zama shine abincin su suka ci gaba da amfani da shi suna shukawa idan yayi sai su dinga amfani da shi suna ci wanda shi ne zama abincin su har yanzu har zuwa lokacin da namu yanzu in Sheikh al-Islam radiyallahu anhu wadribat alaihim zilla ubangiji tabaraka sai sanya musu wato kaskanci da fatara da wulaƙanci suka zama suna wulaƙance wal maskana wato maskana gurbi ne na talauci gurbi ne na talauci da kuma gajiyawa wato abun mamaki shine duk yanda ba yahude ya kai ga arziki sai kaga alaman fatara da talauci da, da, da, da gajiyawa a tare da shi saboda wannan abin da suke ne butulcewa ayan Allah tabaraka wa ta'ala fayya lazibatu lahu wanda wannan ya lazimce su wa in kanu aghniya ko da sun yi arziki luzumul dirhami ko da sun yi arziki suna da dirhami suna da kudade da yawa almadrubu lisakana to Allah tabaraka ya riga ya sanya musu wannan fatara din na alaman talauci da kitar da su la tara yahudiyan ba za ka taba ganin ba yahudi ba illa wa tara fi asarul faqri sai kaga gurbin talauci tare da shi wa zilla da kaskanci wal maskana da kuma rauni walau kana ganiyan ko da mawadaci ne saboda mene ta ka kalle suna da arzikin amma da gan su gida da fatara gida a tsamure a cikin damuwa kullum a neman arzikin suke kullum suna cikin kunci saboda mene saboda tsinuwan Allah tabaraka ta'ala ah wa ba'u ai sai suka dawo bi ghadabin min Allah min Allah da fushin Allah tabaraka wa zalika daraba zalika bi anna bi an bi annahum kanu yaqrabu bi ayati Allah na bi ghairi haqq saboda su wayannan yahudawa sun kasance a ai raja'u bi ghadabin min Allah sai suka dawo nan Misra suka dawo nan Baitul Maqdis ko rihan ko arihan din nan da suka dawo sai suka dawo da fushin Allah tabaraka wa ta'ala bi annahum saboda cewa sababin cewa su annahum sababin cewa su kanu yafurna bi ayatil lahi sun kafircewa ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala wa yaqtuluna nabiyina kuma sun nabiyina a wata ruwaya sun kashe annabawan Allah ka Zakariya wa Yahaya sun kashe annabi Zakariya kuma sun kashe annabi Yahaya wato abun mamaki Yahudawa sun kashe annabawa da yawa sun kashe annabi zakariya sa'annan suka kashe ɗansa annabi yahaya annabi yahaya sun kashe shi dalilin kisansa wani ƙauli aka ce sun kashe shi ne saboda wata mata karuwa wani yana buƙatan mu'amala da ita sai ta yace mata sai ta ce masa sai ka kawo mun kan annabi ya haya kuna kaji ka kashi ka kawo kansa kafin a kai zina da ni shi ne ya ɗauki siddi ya je aka haɗa abin da aka haɗa har aka kashe annabi ya haya alaihi salatu wasalam suka fille wuyan gai da haƙƙin ba tare da haƙƙin komai ba su yahudawan da ke gani sun kashe annabawa suna da yawa ba tare da ai bigairi haƙƙin ba ai zulmin zulman ba saboda zalunci ba tare da komai ba ba abin da annabawa suka kawai sun ce su la ilaha illallah suka ki ce da ba hukunta ba bauta da gaskiya sai Allah su yadda da annabin zamanin kuma su yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qatlul anbiya suka kashe annabawa zulman saboda zalunci utul anbiya'u sun kashe annabawa la yakunu illa bi ghairi haqqin ba dan komai ba illa bi ghairi haqqin ba tare sai dai kawai sun kace su ne ba tare da haƙƙin komai ba tare da adawa su musu komai ba matalu fi yawmin wahidin 70 nabiyyan a rana ɗaya sai da yahuda suka kashe annabawa 70 annabawa 70 saboda haka ashe idan kaga suna ta kashe musulmai a Gaza da Palestine ba wai sabon abu ba su aikinsu ne sana'arsu ce kashe masu addini masu cewa a bauta wa Allah annabi ɗaiɗaiɗai annabi saba'in sa kashe a rana ɗaya rana ɗaya fa kai wannan mutanen tsinan Allah ya tsine musu shi yasa Allah yake ce musu ghairul maghdubi alaihim suna tare da fushin Allah tabaraka ta'ala eh a فقال ثلاثة مئة من الصالحين sai wasu daga cikin salihan bayi mutum ɗari uku suka ce masu yazjarunahum an haza fa qataluhum aidan suna cewa me yasa ku kashe annabawan nan me suka muku haka kawai sai ku kama annabi ku kashe ba abin da ya muku suna masu zajiri sai suka kara kashe wannan mutum ɗari uku kuma ya gel salihan bayi mutanen kirki zalika bima asau wa kanu ya'tadun wannan saboda abinda suka saba kuma sun kasance sun wuce iyaka da wanda Allah tabaraka ya sanya su yujawizuna al-hadd sun wuce iyaka fil ma'asi a gurin saban Allah tabaraka taala hadha mimma akhbara Allah an aslati wannan shine abinda Allah tabaraka ya bayar da labari akan tsatson suwai na Yahudawa kenan kanu yuzakuna aslafahum suna tsarkake tsatson suna cewa nanu abuna'ullahi wa hibba'u ko suna cewa su mutanen kirki ne iyayensu mutanen kirki ne sauransu sai Allah ya ce a ba mutanen kirki bane dalilin da Allah ya faɗi wa'annan kissa kenan da mutum fara karanta kissan Yahudawa tun daga kan a inda Allah ya faɗi ya bani Isra'ila a a a menene Allah yake faɗa yana cewa uskuru ni'matallahi ko ku tuna ni'man da Allah ya muku ya bani isra'ila uskuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin ko tun a ba ma wannan ba ya bani isra'ila uskuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahadi ufu bi ahadi wa yafrahabun wa la talbisu al-haqqa bil batil wa antum a taktumun na taktumul haka wanta ta'lamun to tun daga nan aka ɗauko kissan tun daga nan ya koro gaba ɗaya zuwa nan gurin Allah yana faɗan illarsu ne da abubuwan da suke suna cewa wato suna gaya wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su dinnan ƴaƴan annabawa ne jikokin annabawa ne su masu mutanen kirki ne suna da littafi da aka ba su na ataura suna da kaza suna da kaza a cikin su aka yi annabi wane da wane da wane iyayensu mutanen kirki ne sai Allah ya ce ƙarya kuke yi ƙarya kuke yi ga abin da kuka yi wa annabawa ga abin da aka ba ku an ba ku kaza an ba ku kaza an maku kaza kun nemi kaza an muku to bayan duka wannan gaba ɗaya da kwamatalan da kuka taro sai kuka koma kuna kashe annabawa wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya turo muku a cikin ku sai kuka dinga kashe su kuna masu abubuwa da duk abin da muka ambata shine Allah tabaraka ta'ala ya bada labarin abin da suka yi na sabon Allah tabaraka ta'ala cewa a gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahum ghayru mustaqimina su iyayen sun nafi ba mutanen kirki bane ba su tsaya a tsaye ba da tattu bane mana ba sa kan hanya wa zal qur'anu bayyinu khaba'ith aba'i wannan qur'anin yana bayyana wato laifuffuka da munanan abubuwa na iyayensu sai ce na lazina amanu na'am innal ladina
na lazina amanu wal lazina hadu والذين هادوا والنصارى na'am والصابين من آمن بالله واليوم الآخر na'am وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فأولئك آه، فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Ubangiji tabaraka ta'ala yana magana da Yahudawa har yanzu yake cewa a yanzu yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa allazina amanu bil anbiya wanda suka yi imani da annabawa wallazina hadu da Yahudawa daga cikin su akwai Yahudawa wan nasara akwai nasara wasabina akwai wasu mutanen da kuma suke tsakanin nasara da yahudu mana tsakanin yahudawa da nasara su ne ake kira asabiina wasabina kenan a man amana minhum wanda suka yi imani daga cikin su billahi da Allah wal yawmil akhir suka yi imani da ranar lahira fi zamanin nabiyina a zamanin annabi mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa amila salihan kuma suka aikata aiki mai kyau بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دش معنى ده شريعة شوغبان مؤنب محمد صلى الله عليه وسلم فلهم أجره أي ثواب ثواب عملهم سنة ده لادن أيكنس سنة ده لادن أيكن ده سكي إن ربهم أقولهم أبنجنس ولا خوف عليهم ولا ويزن باس ده tsoro kuma ba su da bakin ciki me yasa saboda sun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana anan daga cikin Yahudawa da Nasara da suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukan su gaba ɗaya da mutanen suke tsakanin Yahudawa da Nasara kamar wanda suke zuwa suke tambayan a Yahudawa din shin su bi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ko kar su bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko shine Allah yake cewa ta'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum wa antum tunziruna kitaba fala taqilun Allah ya gaya musu wannan to wayannan mutane suke tsakankanin su dan nan wanda ba kabilun su ba da wasan su to gaba da suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah suka yi aiki da shari'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ubangiji tabaraka ta'ala zai ba su ladan aikin da suka yi kuma ba za su ba su da tsoro an amintar da su ba za a yaƙe su ba ka san dulu'uhum min zu'ri alaysa ta da uku ta da uku inshu alfazazi zukatansu ba sa iya samun nutsuwa saboda tsoron karansu da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba za su iya karo da manzon Allah sallallahu alaihi ba to ba sa cikin wannan tsoron ba sa cikin firgici kuma ba su da bakin ciki a lahira duniya da lahira saboda mene sun iman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam iman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tamassak bi shari'ati kuma suka yi riko da shari'an annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahuwa min almuslimina to suna daga cikin musulmai wa huwa min awliya illahi suna daga cikin waliyan Allah allazina la khawfun alaihim wala hum yahzanun wanda Allah tabaraka ya da su ba su da tsoro kuma ba su da bakin ciki la farqa baina unsur wal ansar sawa'un asluhu nasra ah, nas- ah, an- ah, nasrani aw yahudi aw sabi aw majus idan aqarra bi shahadati wa amala bi shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa huwa min ibadillahi salihin babu bambanci bikin fata ne farin fata ne ba yahude ne ba nasare ne ba naju ba majuse ne a da daga cikin sabi'ina ne duka wa'annan gaba ɗayansu babu bambanci ko da majusi idan dai ya furta kalmar shahada yayi aiki da shari'an sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama to fa huwa min ibadillahi salihin ya daga cikin bayan Allah salihin wa zai kaza mai sarbo na'am وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ka tuna ya Rasulullahi kullum in ka faɗi wannan aya idan ka zo ka ji an ce ka tuna ya Rasulullah to ya kamata da ruhinka da zuciyarka da ƙwaƙwalwarka gaba ɗaya ta hararo maka cewa ana hira da manzon Allah ne fa Allah yana hira da annabi Muhammadu ne kuma wai annabi ya tuna ba wai an yi abin manzon sallama bai sani ba a duka abin da aka yi dinnan annabi Muhammadu ya sani da shi aka yi wannan lamura ya san duk abin da aka yi gaba da ana tuna masa ne ka tuna ya rasulullah ka tuna ya ya ka tuna kaman ka misali kai ne kake hira da mut- da da wani mutum sai ka cewa ka tuna lokacin da muka je guri kaza ya kaga kaza ya kaga kaza ya kaga kaza sai ce eh na tuna na tuna haka ne ko wannan haka Allah yake hira da manzon Allah shi yasa Qur'ani tun daga bakar zuwa nas duka surorin Qur'ani gaba daya ko suran tana bayyana maka annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama ko tana gaya maka labarin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ko tana magana da annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama ko kuma tana magana akan shari'ar manzon Allah ne duk Qur'ani labarin annabi ne ko maganan annabi ko darajar annabi ko kuma lamarin yadda annabi sallama ya gudanar da wato manzancinsa sallallahu alaihi wa sallama kowanne haka yake tafiya saboda haka anan zaka gane cewa wallahi Allah bai yi mutum irin annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama kuma Allah kullum wai hira yake da manzon Allah sai ka cewa waskur ka tuna ya rasulullah idza akhadna mithaqakum wa rafa'na fakakum tura yana magana da banu isra'ila ya rasu zama ka tuna lokacin da banu isra'ila suka muka yi alƙawari da su suka ɗauki alƙawari tsakaninmu da su wa rafa'na fakakum tura sai aka ɗauki dutse aka ɗaura a saman kayukansu idan suka yi firfa suna yin fit za a sauke wannan dutse a kansu wanda jibril ya zo ya ya ɗauko dutsen da ya kai ya rufe su gaba ɗaya sai aka ɗaura a kansu to yaya za ku yi imani ko ba za ku yi ba wannan ana gaya wa manzan Allah sassalama annan mamudu kenan a wa ƙulna Allah ce ku zuma a ce na kun bi ƙuwa ku riƙi abin da Ubangiji ya ba ku da ƙarfi kuma ku yi ijtihadi a kansa waskuru ma fihi ai i'malu bima fihi ku yi aiki da abin da Allah ya ba ku na mene na at-taura la'allakum tattaqun ko da za ku tsoron Allah tabaraka ta'ala lamma ata Musa bit-taurat lokacin da dai Musa zo da at-taura wa fiha takalifin amri wan nahyi a cikin at-taura akwai ma'ana umarni da hani ya zama wajibi taklifi ne akan su wal halal akwai halal wal haram akwai haram imtana banu isra'ila min amali taurati sai banu isra'ila suka ki amfani da at-taura din nan fa akhadha jibril jablan sai jibril ya dauki wani dutse kadaran a ma'sakarihi wa kanu 600 alafin sai jibril ya dauki dutsen daidai iya yawan ya daura kusa da kawunansu dukansu bani isra'ila a wannan lokacin mutum dubu ɗari shida ne dubu ɗari shida ne aqla jabalan ala qadarihim wa rafa'ahu fawqahum wa qala innahum in lam ya'malu bit-taurati kama amarahum kama amara Allah yasqutu alaihim al-jabala fayalikuna an akhirih sai ce to aka ce to yanzu ba ga dutsen nan yana yana lilo akan bisa kawunansu idan suka yi yin aiki da abin da attaura ya zo da shi da abin da ke cikin attaura to wannan dutsen ba da a sauko masu shi sai halakar da su da su ɗin gaba ɗayan su halakar da su har ya halakar da su har ƙarshen su gaba ɗaya a yamal qurtubi ya kawo shi a cikin tafsirin sa a sirri na farko ma'ana kissa yana can wadihan kaga wato banu isra'ila fa yahudawa nan an sha gugurmayar su jarabawa kala-kala an musu amma da yake akwai fushin Allah a kansu da su imani kaɗan ne suka yi imani daga cikinsu wanda ba su imanin ba har yanzu suna nan suna cutar da al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam har yanzu har yanzu suna ta'addanci a bayan ƙasa sun matawalatin ba da zalika ثم توليتم من بعد ذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الكافرين ثم توليتم بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ثم توليتم بعد ذلك ف بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ubangiji tabaraka ta'ala ya ce da ba dan farlan Allah akan ku ba kuma tawallaitum min ba da zalika sa'annan faqabbalu qarhan suka karba tauran amma ba don suna so ba don dai masu karɓa ba to dutse fa zai sauko kansu subhanallah wal insanu ma qablahu karam ma qabbalahu qarhan shi mutum kullum baya karba abin da baya so kullama amkanahu am yamtani anhu yarju ila yarju ila imtina'i duk lokacin da aka sa mutum ya yi abu ya ƙi wannan abin sai aka ce ga uƙuban da za a maka in baka yi wannan abin ba to zai yi wannan abin ba don yana saboda yana tsoron wannan uƙuba din to idan kuma wannan uƙuban ta kau sai ya koma gidan jiya inda aka kana shi kuma ya cigaba da qabbalu qarhan suka karba ba don suna so ba ba sa so fa zalika irtaddu ba da zalika da wannan suka koma bayan bayan wannan abin da Allah tabaraka ya hora su da shi suka koma suka aikata abin da ba daura su akai ba yace to falawla fadlillah alaikum da ba dan falalan Allah akan ku ba wa rahmatu da rahman Allah lakum bitauba da Allah ya muku dan da tuba lakuntum minal khasirina da ku kasance cikin wanda suka yi asara alhali kina suka halaka saboda haka ashe banu Isra'ila dinnan Yahudawa nan sun dade suna wahalar da addini sun dade suna wahalar da ma'abuta addini sun dade suna cutar da annabawan Allah tabaraka ta'ala da salihan bayin Allah tabaraka ta'ala in dai ka bi Allah to ba yahude bai da abokin gaba sama da ba su da abokin gaba sama da shi yasa ke ganin suna kai wa musulunci hari ko ta ko ina ba ta inda ba su kai wa addinin manzo Allah sallama hari ba amma Allah bai bar su saboda Allah tabaraka ta'ala ce shine zai kiyaye addinin sa da kuma littafin sa ah walaqad alimu walaqad alimtum
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ولقد علمتم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ubangiji tabaraka ta'ala yace haƙiƙa kun sani ku banu isra'ila yahuda nan kun sani allazina tadaw minkum fi sabt ai haza kullan khaba'is aba'i wannan abinda aka yi da ku akan ku zaba ranan asabar abinda kuka yi na wuce iyaka an ce kada ku kama kifi ranan asabar sauran rane ku gaba ɗaya ku kama tunda kun zabi ranan asabar ranan ibadan ku ne an ba ku juma'a kun ci aya ku asabar kuke so saboda a ranan Allah ya gama halittarsa saboda haka kowanne ranar kuke da bukata suka ce to haza duka wannan haza kullun khaba'is aba'i duka wayannan abubuwa na laifuka abubuwa marasa kyau na iyayensu ne fa ya rasulullah allazina qalu innahum kanu salihin wanda suke cewa su mutanen kirki ne salihan bayan Allah ne min aba'ihim daga cikin iyayensu su ma salihan bayan Allah ne aidan dada qaumun ailata qaumu daud alaihi salatu akwai mutanen ailata ko mutanen annabi daud alaihi salatu wasalam itadu fi sabti sun yi ta'addanci a ranar asabar tajawazul hadda sun wato sun wuce iyakan da aka sa su bisaidi samak a gurin farautan kifi ma'ana mutanen annabi dawud alayhi salatu wassalam suna kamun kifi ne wato sana'ar su shine kamun kifi idan suka kama kifi a nan ne za su ci su soya kifin su ci su sayar su samu dukkan abin da su yi amfani da shi na kasuwancin su za su rayuwa da shi sai aka sa masu doka wa qad nahaynahum anhu an hana su da kama kifi ranar asabar kwata kwata an ce ranar asabar ba a kama kifi to a ranar sai kifin ya fito da yawa saboda Allah ya jaraba su to Allah ya wuce wasa Allah ba abun wasa bane eh Allah ba abun wasa bane fa kulna lahum kunu kiratan khasi'in sai ubangiji tabaraka ta'ala ya ce musu ku kasance fa halakahumullahu sai Allah ya halakar da su saboda wancan ta'addacin suke zamu zo ayi bayanin abubuwan da suka faru insha Allah tabaraka ta'ala fa halakahumullahu Allah ya halakar da su wa sayrin tafiyan su kullun dukan su gaba daya iratan wa khaza wa khanaziri ma mab'idina mub'idina fa halaku ba'da thalathati ayyamin bayan abubuwan da suka yi ubangiji tabaraka ta'ala sai ya halakar da su akan abin da suka ki aikatawa abin da aka ci kar su suka yi shi sai kar ku yi kaza kar ku kama kifira na sauri suka kama saboda taurin kai shi dan ya zo ya matsaye daga cikin su wahayi sai Allah tabaraka ta'ala halakar da su bayan kwana uku faja'alnaha فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموئلة للمتقين waja'alnaha tilkal uquba ubangiji tabaraka ta'ala ya ce mun sanya wannan azaban da muka musu nakalan ai ma'ana ibratan ne mani'atan min irtiqabil misli ma amilu wato mun sanya shi izina ne ga dukkan abin da muka hana kar in mun hana wani abu mutum ya aikata shi idan mutum ya aikata abin da muka hana shi to ya sani fa abin da ya samu mutanen ailata zai same shi shi ma saboda Allah ba tsoron kai ke ji ba lima baina yadaiha ga al'umman da za su zo gabanin mutanen ailata mutanen annabi Dawud alaihi salatu wassalam idan kuka ki yin kaza to kaza fa zai same ku idan Allah ya sa muku doka kuka ke tare wannan dokan to akwai azaba kun ga azaban da ya samu wane su suwane da suwane da suwane to kuma fa idan kuka saba wa Allah abin da ya aje ku akai kuma fa wannan azaban zai same ku wama khalfa da wanda suka zo bayan su al'umman lati ta'ati badaha da al'umman da su zo bayan mutane al'umman ailata mutane annabi dauda ya zamana su sani wannan abin a a idan suka saba to lalle ubangiji tabaraka ta'ala ya sauka musu da azaba daga gurin Allah ya kiyaye mu wa mau'izatan lil muttaqin kuma wa'azi ne ga masu tsoron Allah wannan abin da ya faru an ce kada ku yi kaza kun yi to sai Allah ya saukar da azaba kada ku yi kaza kuka yi to ga azaba ko to ashe jin mai hankali ba zai aikata irin wannan sabon Allah tabaraka ta'ala din ba saboda mene saboda wannan abin ka aikata to Allah ya yi tanadin azaba akwai ukuba za ta same ka saboda ka Allah ya kiyaye mu khasu bi zikri an keɓance su da ambato li'annahum humul muntafa'una biha su wa'inda suka wa'azantu suka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wanda suka zo bayan su za su amfana da wannan wa'azin da aka gaya musu saboda haka shi yasa ake bata su da shi haula'i qaumu dauda wa'innan mutanen annabi dauda Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala lahu li kulli ummatin yawman yakunu yawmi idin fil usbu' ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya wa kowace al'umma ya zama suna da a cikin rasati guda suna da ranan da za su yi ranan idi na ibada na bautan Allah tabaraka ta'ala a cikin sati a dahum yawmal juma'a ubangiji tabaraka ta'ala sai ba wa mutanen annabi dauda alayhi salatu wasallam yahudawa sai zaba masu ranan juma'a fal yahudu qalu innahum ikhtaru sabt sai ran suka ce a'a ba sa son ranan juma'a sun zabi ranan asabar li'anna akhir al-usbu' shi ne ƙarshen sati wa huwa al-yawm allazi qalu inna allaha faragha fihi min khalqil ibadi suka ce ai wannan rana asabar ɗin nan a ranar ne ubangiji tabaraka ta'ala ya gama halittan bayi gaba ɗaya wan nasara su kuma nasara ikhtaru yawm al-ahad su kuma nasara kirista kenan suka zaɓi ranar lahadi li'annahum awwal ayyamil usbu saboda suka ce ai ranar lahadi shine rana na farko a sati faliza qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan hadisi ma yake cewa antum akhiruna sabiquna ku ne mutanen ƙarshe musulmi mutanen annabi Muhammadu kuma as-sabiquna ku ne kuma kuka yi rigaye a yawmul juma'a arba ku ranar juma'a ita ce mafi darajar rana da mafi alkhairin rana gaba ɗaya babu wata rana da ranar juma'a su yahudawa sun ɗauka wayau ne suka yi sun yi wayau akan cewa ai to su ranar asabar dinnan to ita za mu zaɓa saboda ai ranar ubangiji tabaraka ta'ala ya gama dukkan halittarsa gaba ɗaya saboda haka wannan ranar za ta ci kaga za ce to ai a ranar Allah ya gama halitta saboda haka ba abu wani aikin da aka yi wannan to ranar sai mu bauta wa Allah ranar ya zama ranar hutu kenan sai mu bauta masa shi yasa ba yahude ranar asabar yake zuwa bautansa shi kuma ba nasare yana zuwa bauta ne ranar lahadi amma musulmi kowane rana bautan Allah yake sai dai juma'a ita ce sayyidul ayyam ita ce ranar da aka zaba mana a matsayin ranar idi ranar mene ranar idi na bautan Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa aljuma'atu bil juma'ati kafaratu lima bainahuma daga juma'a zuwa juma'a Allah yana gafarta zunubin da mutum yayi tsakanin juma'a zuwa juma'a as-saghair kananan laifuka ɗaya kenan abu na biyu ranar juma'a ranar ne ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fara halittar annabi adam alayhi salatu wassalam wanda zai bamu a gaba insha Allah na sani a fa aqdau sai suka yi kuskure suka yi kure allazi a'ahumullahu wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya basu fal yawma lana fal yawmu lana ranan abinda yasa yahuda ba su iya daukar ranar ba saboda ranar namu na musulmi ne Allah ya ƙazata ranar nasu wannan ya jaraba su ne kawai wa gadan lil yahudi wa shagarin juma'a na yahudawa ne wa ba da gadin bayan bayan asabar lil nasara shine ran ladi ranan da nasara suke yi suka zaba su kenan a hadisi ingantacce wanda manzala sallama ke cewa na hanul akhiruna sabiquna yawmal qiyamati a بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وآتيناه من بعدهم ولهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فهم لنا آه فيه تبع واليهود غدا والنصارى بعد قريب سيو مسلم ما البخاري اليوم مسلم يا روي تشي كتاب الجمعة باب الهداية هذه الأمة ليوم الجمعة babin da ya magana akan hadaya da Allah kyauta da Allah ya bawa al'umma manzon Allah sallama shine da ba su ranar juma'a hadisi na 1412 da ya ƙara maimaituwa a hadisi na 1100 a wani bugun hadisi na 1414 ya maimaita shi a Imam Bukhari ya rawaita shi a kitabul Juma'ati babu fardul Juma'a hadisi na hadisi na ɗari takwas da saba'in da shida a zalar sassalama ya ce mu ne mutanen ƙarshe kuma mu ne a farko ran tashin kiyama saboda duka idan aka tara mutane al'umma gaba ɗaya za a tara su in aka tara su sai ya zama na al'umma ne babban sassalama su ne a farko sai sauran al'umma a baya sai aljanu a bayansu sannan mala'iku duka mun samu wannan albarkacin annabi Muhammad sallallahu su wayannan an ba su littafi a gabanin mu sannan an ba su su zaɓi ranar da suke so a bayan mu to ba su iya zaɓa ba Allah ya dama ya ware mana wannan ranar namu sai suka saba sai Allah ya shirya da mu akan wannan ɗin sai ya zama da mun bi zaɓin da Allah ya mana ranar juma'a yahudawa suka zaɓi asabar yahudawa suka zaɓi ranar lahadi yahudawa suka zaɓi asabar nasara suka zaɓi ranar lahadi Allah ya ba mu albarkar manzon Allah wal juma'a ta afdalu ayyamil usbu ita juma'a ita ce rana mafi falala daga cikin ranakun sati gaba daya khairu yawmin tala'at alaihi shamsu yawmul juma'a zalla ta zama na cewa mafi alkhairin rana wanda rana yake fitowa ita ce ranar juma'a fi khalaqa adam a ciki aka halitta annabi adam ranar juma'a wa fi ahbaba a ciki kuma aka fito da shi daga gidan aljanna aka sashi aljanna kuma a cikin rana aka fito da shi wa fi tazawwaja bi hawa'a a ciki kuma a ranar juma'a kuma aka aka daura masa aure da matarsa sai da suna hawawu wa fihi mata a cikin ranar juma'a a annabi adam ya koma ga Allah wa fihi taqumu sa'atu a cikin ranar juma'a kuma za a yi tashin kiyama wa fihi sa'atul ijaba a ranar juma'a har yanzu za a ake da lokaci na amsan addu'a la yuwasiquha abdul muslimun yusalli wa yad'u illa istajaba lahu babu muni musulmi da zai dace da wannan rana na juma'a din wannan sa'a din wannan awa wannan sa'a wannan wato wannan lokaci da ake karban addu'a babu wani musulmi da zai dace da shi face sai yayi addu'a Allah tabaraka sai ya karba addu'ar sa ko me ya roka a in ka duba jami'u saghir sune na farko an kawo shi hadisi na dubu hudu da casa'in da shida wa tilka sa'atu wannan sa'a din ya akhiru sa'a shine karshen sa'a min aljuma'ati na ranar juma'a qalu kayfa takunu akhiru sa'a uska ce ta zai zama karshen awan karshe ne na ranar juma'a min yawmin juma'a na ranar juma'a wal hadith yaqulu kuma hadisi na cewa yusalli fihi wa yad'u ana sallah a ciki kuma ana addu'a aljawabu amsan shine qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam yace amsan shine fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna man tawadda'a wa jalasa yantaziru salata fa huwa fi salati duk mutumin da yayi alwala ya zauna yana jiran sallah to yana cikin sallah din an gane wannan maganar kuwa duk mutumin da zai yi alwala ya zo ya zauna yana jiran liman kafin liman ya zo yana cikin sallah ne ko bai shiga sallah ba a nan kowane sallah idan ka yi alwala idan ka shigo za ka yi mene ka shiga masallaci za ka yi mene nafila ko fesil masjid amma sallah magarba ana yin nafila kafin magarba ba a yi ba a yi to tunda ba a yi to shine ya zamana ashe wannan lokacin ne ake yin alwala a zo a zuna a jira liman shi yasa zaka ga mutanen mu yan tijaniya duk ranar juma'a kafin mangarba ya zo ana yin mene ai alwala a zo a yi zikirin juma'a ko arama qur'an Allah yana faɗa qur'ana cewa fa iza qudat salatu fasfil ardi tusul juma'a فإذا قرأت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فرض الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
نعم وبقي سبارك صلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا أكيد صلاة الجمعة kuwatsa bayan ƙasa ku nema daga cikin farlan Allah tabaraka ta'ala ne muku wata gobe fadalla waskurullaha kaseeran bayan kun je kun nemi abinci ku ba salon juma'a kuka dawo to ku zo ku yi zikiri zikiri mai yawa ko da za ku san babban rabo mun sha muna faɗa muna cewa ba a cewa Allah wala Allah ku tuna ce lakum tuflihuna za ku samu babban rabo shi yasa ka gani ana yin zikirin juma'a nassin qur'ani nassin qur'ani ne shi yasa shau tijani yake cewa duk abin da ka gani a cikin ɗariƙa ta cikin tafiya ta yana cikin ƙur'ani da sunna sai dai gwargwadon ka kai ne baka sani ba to dan ya zama kai baka sani ba ai bare zama babu ba ko idan mutum ya zama shi bai sani ba bare zama babu wannan abin a cikin addini ba na'am izan man tadahara akhir juma'a shubra yake cewa duk mutumin da yayi tsarki bayan juma'a wajalasa yazkurullah tabaaraka wa ta'ala ya zauna yana ambatan Allah mai girma daukan tazirul magriba yana jiran yan tazirul magrib yana jiran sallar magriba huwa allazi wafaqa ashiyata zalika al-yawm shine yayi muwafaqa da wannan rana ɗin kama ƙalan nabi sallama kamar da nabi sallama ya faɗa cewa wa za shay'un maqsusun bi tijaniyyin alhamdulillah yace wannan abu ne wanda Allah ya keɓance da yan tijaniya ya ba su wannan wato nasara ɗin a kafin nan malamai sun yi saɓani a kai wasu malamai suna cewa sa'an da annabi sallama yake magana shine bayan sallan asubahi mutum ya zuna ya ta zikiri har zuwa lokacin walaha sai ya tashi nafila raka'a hudu ko raka'a biyu da abin da ya roki Allah a lokacin wannan walaha din na ranar juma'a to Allah zai karba shi yasa ga iyayen mu suna walaha kowace rana ba ma iya ranar juma'a din ba ɗaya kenan wasu malamai suka ce a a lokacin da liman yake ba, da ya ba ya zauna zaman farko kafin ya miƙe dinnan yayi ba na biyu to wannan shine wannan lokacin wannan sa'arin da abinda ka roƙa a lokacin Allah zai karɓa maka wannan addu'an naka wasu malamai suka ce wannan lokacin suka ce a'a ba wannan lokacin bane lokacin shine kafin rana ya fadi ba bayan sallar asar kafin sallar magriba rana ya kusan faduwa saura sa'a daya wannan ita ce sa'a din wanda shine jamhur na malamai ma'ana daukacin malamai mafi yawan majoritin malamai a nan suka tafi saboda haka shi yasa shehu da ne tsaya kan wannan yace wato lallai wannan lokacin ne za ku zauna ku ta zikiri ku samu wannan alkhairin da ake samu din ka duba saboda nema mutane alkhairi malam Allah ya saka wa shehu da alkhairi alhamdulillah shehu shehu bra yake cewa Allah ya keɓance mu yan tijaniya da wannan lokaci din falamma shaddada banu isra'ila ala anfusihim shaddada Allah alaihi lokacin banu isra'ila suka tsananta wa kawunansu sai Allah ya tsananta musu qala lahum la tasidu la tasidu sabaqa yawm as-sabt kada kun je farautan kifi ma'ana kar ku je su ranan asabar kada ku je wa aishuhum bis samaq shi kuma abincin su ya rarataye ne da wannan kifin da suke kamawa fakana fakana idza atayu musabti idan ranar asabar yayi idan ranar asabar yayi atayu musabti ijtama'at al-hitan jami'an fawqa al-ma idan ranar asabar yazo sai kifaye su taru da yawa a saman ruwan wa dakalatil qarya har shiga cikin gari har cikin alƙarya za ga kifi duk inda ruwa ke gudana za ga kifi a gurin ko kwata ne kuwa za ga kifi a wurin wallahu alam ila wasu malamai suka ce wata kila abinda ake nufi li annahu ibtala'an min Allah tabaaraka ta'ala Allah ya jarrabe su ne saboda ga abinda suka yi ga abinda suka yi sun ki kaza sun ki kaza sun ki kaza sai aka ce to gashi ga inda abincin ku yake amma ban da rana so ba kama kifi ba to idan suka kama kifin Allah zai jarabe su da bala'i malamai suka ce Allah ya musu jarabawa ne da haka aw li anna tazuru al-hut allazi ibtala'a Yunus alaihi salatu wassalam bil mata kana yaskunu tilka al-qarya aka ce a'a ko kuma dai wayannan kifaye din da suke fitowa ranar asabar gaba ɗaya su cika gurin suna zuwa ziyaran kifin da ya haɗe annabi Yunus ne alayhi salatu wassalam saboda sun ce kifin yana zama a wannan alƙarya ne a wannan gurin yake eh a wannan garin a wannan alƙarya din a nan kifin da ya haɗe annabi Yunus yake saboda haka kifayen suna zuwa ziyara suna zuwa ziyara wannan kifin da ya wannan aiki ne hidima din da kaga Allah ne ya sa shi ko hidima ne wannan kifin ya zama shugaban kifaye shi ma na zamanin saboda haka suna zuwa ziyara ne saboda kifi ma yana zuwa ziyara ashe to yaya mu kuma fa ana ziyaran ƴan uwa kuwa ko kuma sai mai kuɗi wanda yake da kuɗi in an je zai ɗanyi wani abu shi ma sai ya ɗauko ya fara yin wulaƙanci ko ya yi ba sa zuwa gurin ya don sun ga kawai yana da kuɗi ne lokacin da ba da kuɗi ba sa zuwa ba wanda yake taka inda nake a kai dai ka yi zumunci saboda zatin Allah izi ta tihim kitanuhum yau masabtihim idan kifin ya zo masu a ranar asabar su gan shi gashi nan da yawa shuru'an wa yawmin la yasbituna la tatihi ranar asabar kifaye da cika wurin amma ranar da ba ranar asabar ba ran da su nemi abincin su nemi kifaye su ci don samu abinci to ranar fa kifayen ba sa zuwa ba sa zuwa da yawa falamma qala bihim amru lokacin da abin ya yi tsayi ya kai wani lokaci wannan lamarin ya yi masu tsauri ya yi tsayi awa shaiƙwano ila wahidin minhum sai shaiɗan la'aratullahi alaihi ya yi wa ɗaya daga cikinsu wahayi ma'ana mene inna allaha lam yanhaakum an talabi samaq yawm as-sabt innama nahakum an akhdhihi faqat sai shaiɗan la'aratullahi alaihi ya ce wa ɗaya daga cikinsu ya masa waye ke cewa Allah bai hana ku kama kifi ranar asabar ba Allah bai hana ku farautan kifi ranar asabar ba amma Allah ya hana ku kama kifin ne amma bai hana ku nemi kifin ba ma'ana za ka je ka nemi kifayen amma ba za ka kwaso su daga cikin ruwa ka fito da su ba sai dai ranar da ba ranar asabar ba amma ranar asabar za ka iya zuwa ka sa a mai ake cewa abun kama kifin nan? Ugiya go? Eh? Ko wannan irin zaren da suke yafa wa mai sunan shi? Na? Kali. Da hausa kenan. Da, a shi hausa ma sai mun koya da yawa. Na, ba su bajin sunan sau bari. A, kali ko? Sai su je su jefa, sai shaɗan ya masa wa ya cewa, ai za ka iya zuwa ka jefa kalinka. a ranar asabar amma ba za ka ibi kifin ranar asabar ba sai ka bari sai ranar lahadi sai ka zo ka kwashe ai dan shiga ciki sai ka ebo su garwai nan Allah yi wa Allah wayo subhanallah ba yahude kenan shikenan idan da ya masa wa'ayin wannan a a fahafara ahaduhum afratan من حديقته ولما جاء يوم السبت سال الماء وسار معه حيتان ودخلوا في حفرة sai wannan mutumin sai ya je ya sa ya baza kalli ko kalli ko kali kalli sai ya je baza kallinsa sai ruwa ya zubo sai ya zo da kifaye da yawa a wannan matsala a wannan cikin ruwan da ya fa cikin kaligo sai aka jefa gaba ɗaya za ka yi haka sai aka jefa wannan kali ɗin kuna tare ne? nan ku owar duniya ko? na'am? wara meddo ima ko a da aka jefa da ya jefa kallin nasa sai kifaye da ruwa ya zo sai ya zo da kifaye sai kifaye suka shiga da yawa a ciki walamma raja alma'a baki alkitanu fantazir ila yawmil ahad sai kifayen suka ragu a cikin wannan kallin nasa ma'ana ƙugiyen da ya zuba ɗin sai suka ragu a cikin wato shi abin kama kifin sai fafa'ala zalika hatta jama'a kasiran minal amwal a ba shi ba fantazara ila yawmil ahad fasada sama wada baka wa akara wa ba'a wa lam yusibhu shay'un washe gari da ya kama kifi sai ya tafi da shi da ya tafi da wannan kifaye sai ya je ya soya na soyawa ya gasa ya ci na ci ya sai da na sayarwa babu wani abin da ya same shi wafi sani da washe gari wata asabar ɗin ta sake dawowa da ya aka yi tambaya ne wala gudu okay sai kana na mun duwata ai ko abi mun duwata ko to shi kana masha Allah ah da asabar na biyu ya zo sai ya sake zuwa ya baza wannan abun kamun kifin nasa again hatta jama'a kasira min al-amwal sai da ya hada ya dukiya mai yawa mai yawa bihaza da wannan fatatabi afani nas sai mutane suka kwaikwaye shi fafalu kamisli ma fa'ala suka aikata irin abin da ya falam yusifkum shay'un babu abin da ya same su fatajarra'u ala ala saidi fadakhalu al-bahra wastadu yawm as-sabt فلما أرادوا أن يصطادوا استرقوا ثلاثة ثلاثة أقسام da mutane suka ga wannan ya samu ya samu kaza wannan ya samu kowa ya samu sai suka ce to yanzu kam kowa ma fa sai aka rabu sai kowa ma ya fito ya zuba abinsa kowa yayi abin da zai na neman kifinsa suka zo sai suka rabu gida uku wa'annan suka yi wayannan suka rabu suka koma can wasu suka ki wasu suka ce to su ba za su yi ba wayannan sai ba su hana masu yi ba wato su rubu gida uku wai masu yi suna nan akwai wanda suka ce su ba ruwansu akwai wanda kuma suka goyi bayan wayanda suka yi din amma ba su yi ba masu ce mu yi ayi ayi ayi da suka rabu gida uku shikenan da jarabawa ta zo wasu sun hannu ba su yi ba wasu kuma sun yi wasu sun goya masu baya wasu kuma suna kallo ba su hana su ba ahalaka Allah firqatul ladzi istadu kama sayati fil araf Sheikh al-Islam yake cewa wayanda suka suka je suka baza suka kama kifayen sai Allah ya halakar da su kamar yadda bayanin zai zo a cikin al-araf insha Allah tabaraka ta'ala muna rayi wada ja firqatul lati nahatuhum an sayd wanda kuma suka nan suka ce kada ku yi fa Allah ya hana mu wannan abun kada mu aikata wato wasu sun yi wasu sun ce kar mu aikata wayannan kuma su zauna su basu hana su ba su basu yi ba an gane ma'anan wayannan da suka zo da su sai suka je da su sai wasu suka ce masu wallahi kada ku yi Allah ya ce kada mu kama kifi ranar asabar idan bala'i ya taso fa za mu shiga cikin bala'i sauran firka ɗin kuma ba su hana ba ba su shiga cikin masu yi ba ‘yan ba ruwanmu kenan ko? ko? kenan a wane jalfirka allafi na hatu wayanda suka hana su sai Allah ya tsere su da su daga bala'in da ya zo anisaidi wanda aka suka ba su kisba su yi ba suka hana wayancan kuma to basu Allah ya tsayar da su wasu katal qur'ana an firqa as-salisa qur'ani kuma sai yayi shiru akan firqa na uku din ma'ana yan ba ruwan mudin ila wani kauli aka ce halaku su ma sun halaka ma al-halikin tare da wanda suka halaka din wakila wani kauli suka suka ce suka ce naju ma al-najina a wasu a wani kauli aka ce su ma sun tsira tare da wanda suka tsira wa nafahum min al-qur'ani annahum halaku ma al-halikina abinda dai yake nuna a nuna ƙurani yake nuna wa nan shine a su wa'inda ‘yan ba ruwan mutum nan su ma sun halaka tare da wa'inda suka halaka nan me yasa saboda ƙur'ani ya ce la kanu la yatana hauna an munkarin fa'alu ko labisa ma kanu yaf'alun su ba su hana ba kuma ba su ce ayi ba kanu la yatana hauna an munkarin ba su hana mummunan aiki ba suka aikata abinda suka aikata dinnan na kin hana mummunan aiki din wannan abun ya munana bai yi kyau ba bai masu kyau ba bi isa ma fa'alu abinda suka yi ya baci qala Allah ta'ala Allah tabaraka wa kunu qiratan khasi'in hadha amrun min Allah tabaraka wa ta'ala amrun at-tahqir wannan umarni da Allah tabaraka wa ta'ala na umarni na tahqir fa'al al-amru فعل الأمر في القرآن يأتي على خمسة عشر معنى فعل الأمر أتكين قرآني yana zuwa da ma'ana guda goma sha biyar ne kaji masu qur'ani mal kaji wanda suka san tafsirin qur'ani suka san Allah suka san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shehu Ibrahim kenan radiyallahu ta'ala anhu. idan an ce wannan umarni ne a qur'ani to yana da ma'aunai guda goma sha biyar wanne ne a ciki a ce sai mutum ya san su kafin zai yi magana akan umarni na qur'ani da hannun qur'ani ko kar mutum kawai ya je ai umarni ne kaza kaza kaza ba haka bane to duka gaba ɗaya ya zubo su ya kawo su a a nan abin da za mu tafsirin sa san su mini gina ko ko na'am ina ganin sai za mu aje karatun anan in Allah ya kai mu shekara mai zuwa muna raye sai mu tashi akan wannan sumunin sumunin ƙarshen izin bakara ko insha Allah Allah ya sa muna raye kuma ya nuna mana lokaci albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ina na ce zamu rufe tafsirin yau Adam abin da yake so in mana bayani akan sa mu mai da hankali akan sa shine abu na farko shine zama a cikin al'umma kana ganin mutane suna banna kana da ikon ka hana su baka hana su ba kai ma za ka faɗa cikin bala'i kamar abin da ya sa faru da mutanen ailata ko mutanen annabi dawuda alaihi salatu wassalam ɗaya kenan abu na biyu zama cewa ni babu ruwana ba ka da wanda ka kama ma'ana ba ka da magabaci da kake koyi da shi a lamarin addininka shi ma yana da haɗari haɗarinsa shi ne a gudun ka ɗauki addini dole ka yi koyi da wani ko? to wannan da kai koyi da shi ɗin ba magabacinka ba ne? a ce cewa ni ba ruwana da wani kaza ba ruwa da ƙungiya ko ba ruwana da wani ɗa'ifa kaza ko tafiya kaza shi ma ɗin da ya haɗari ne wannan fahimta kai ka fara yin wannan fahimtar? akwai wanda ya riga ka wannan fahimta to ashe kana koyi da wannan ne shi ko shi abin da kamar da misali kamar ibnu taymiya ai a tafiyarsa ba masaba ko ba sa tafiya akan masaba to wanda suke suka tafi akan matafiyarsa ba su ma sun koyi da shi bane na wanda suke malikiya ba su koyar da imam maliku bane wanda suke koyar da shafiya ba su koyar da imam shafi'i bane da imam abu da hanbali imam abu hanifa duka ba koyi bane suke da su su sai kace wai baka malikiya baka shafi'iya baka hanbaliya baka hanafiya kai dai kai kana salaf to salaf din waye kirkire ta ai wanda kirkire to ai ka bar ka bar fitiran as-salafus salih din ka bi fitiran wani daga ciki wanda bai kai darajar salafus salih din ba hatta ibn taymiyyah al-harrani yana faɗa a cikin littafin sa iktida'u sirat al-mustaqim yana cewa in an ce salafus salih su ne a al'immatul arba' din nan kamar yadda mai fiqh al-wadi shi ma ya kawo ko yace idan kan aka ji an ce salafus salihin salafus salih yace al'immatul arba'a ne maliku shafi abu hanifa ahmad bin hanbal suna kira salafus salih ɗaya kenan abu na biyu shine kamar muhammadu da abdulwahabi da ya ce shi baya bin wata masaba ba zai bi mahaifinsa ba har ya kai gaba ya bi mahaifinsa sallah wanda dogon matsala ne game da albani bature shi ma ya yi ko ba zai babansa ba ya bin masaban mahaifinsa da sauransu da sauransu to duka wa'annan gaba ɗayan duka gaba ɗaya sai ya gina nashi aƙidar wanda ina da wani littafi wanda Muhammad Abdulhadi yake cewa ni shi ya samo wata tafiyan da ba shi a ba ba sunna ba sunanta wahabiyya ya kirkiro wani sai ya zama dukkan mai aqidan wahabiyawa a Najeriya gaba ɗaya ko a duniya gaba ɗaya aqidan Muhammad ibn Abdulhadi yake yi a gurin aqida shine raba Allah uku usulul salasa mai usulul salasa Allah rabu ilahu asma'u was sifat shine raba wannan ɗaya kenan idan baka bi ash'ariya ba baka bi maturidiyya ba ka bi a aqidan wahabiyya ko aqidat tijsi to mutum fa yana cikin ko zahiriya yana cikin garin to da ƙarshe abin da zan kira mu da shi zuwa gare shi shine mu tsaya mu rike manzon Allah mu kankame annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine kadai mafitan mu to kankame manzon Allah sallallahu alaihi kuma dole ka dole ko ka shi ko ka so sai ka bi wane ne ya daura ka zuwa ga sayyidina rasulullahi mu dai yan tijaniya yan fairar shehu Ibrahim radiyallahu anhu abinda muke faɗa shine abinda muke kai insha Allah muna da kyakkyawan yaqinin alkhairi ne saboda istighfari ne da salatu wa manzon Allah da la ilaha illallah ko shine kuma musulunci shine ginshiƙin musuluncin gaba da to muna proudin da cewa Allah ya bar mu a wannan hanya muna roƙon kuma Allah ya bar mu a ciki har zuwa tashin kiyama saboda babu abin da ya kai la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to kullun ɗan tijaniya sai yayi ɗari uku a ina ganin ba alkhairi da ya fi wannan ko sa'annan babu wani kalma na neman gafara zuwa ga Allah tabaraka ta'ala da yake istighfari ko to kullum ɗan tijjaniya sai yayi guda talatin kullum babu wani abin da zai kusanta ka da Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar salati gare shi ko to kullum ɗan tijjaniya sai yayi salati wasallama uku har yanzu to iya wannan abokun shi kenan to akwai abin da ya fi shi a musulunci akwai abin da ya fi wannan to tunda babu mu muna kai kuma insha Allah muna roƙon Allah tabaraka taala ya dauki ran mu akai kuma ya tada barka kiyama akai Allah ya bar mu da annabi Muhammadu Allah ya sa mu cika da imani ya ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya abinda muka fara tun daga farkon karatun mu a wannan masallaci a watan Ramadanan nan Allah abinda muka yi daidai Allah ka kai ladan waradan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma mu kuskure saboda karancin ilimi Allah ka yafe mana kuskuren da gare mu ne Allah ka yafe mana albarkan manzala sallama bayan da ake ‘yantawa a cikin wannan wata Allah ka samu a ciki, alkhairin da ake samu a wannan wata Allah ka samu a ciki, Allah ka ba mu albarkar manzan Allah sallama duk abin da muke bukata na addu'o'i Allah ka biya mana, masu neman addu'o'i wanda suke ta yin hidimomi da sadakuka da suke ce tun daga farkon watan har izuwa yanzu har izuwa ƙarshen wata Allah tabaraka wa ta'ala har izuwa yau da zamu rufe tafsirin nan Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓa ma kowa bukatansa kuma ya biya ma kowa nashi albarka manzala sallama albarka shautu jani alfarma sahibul waqt radiyallahu anhu